إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko ci gaba da kissar annabi Musa da Fir'aun yau muna darasi na hudu a wannan kisa ta annan musa da salam darasi na hudu na yau ga mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke gwalkar kada a birnin da magara jamhuriyar nijar yau muna juma'a takwas ga wata na rajab hijira shekara dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya dace da sha biyar ga wata na hudu shekara dubu biyu da goma sha shida uwa a wannan kisa ta annan musa alaihissalam yau darasi na hudu kenan zami insha Allah a darasi da ya gabata sati da ya huce muna cikin wannan daji na saina inda yake da tur muna wannan kungurumin daji inda aka ma annabi musa alaihissalam jarrabawa ta wannan sanda ta koma macijiya kuma hannu yake haske wannan ayoyi da aka gwada ma annabi musa alaihissalam kuma an ba shi umarni na zuwa ga fir'aun mun ji irin wa'azi da yawa kana a wannan wuri a wannan daji ga annabi Musa alaihi salam da irin addu'o'i da annabi Musa alaihi salam yayi an uwa kayan muje nan akwai tambayoyi da suka biyo baya yanzu ma kayan ahwan dan uwa ya tambaye ni cewa bai ji bana ambata wata kissa da ta shahara ta cewa musa alaihissalam lokacin da yana gidan fir'auna yana yaro ya zo ya kama dakica ya kama yara suna shillo da gemun fir'auna musa da ya kama fir'auna sai wadu ya ce biyar da ba wannan yaron ba yaro bane ba wanda aka ce don a gane yaro ne ko ba yaro bane mai wayo aka kawo wuta da dabino ko zinariya ruwaya sai musa hayatin kari zinari a kaɗe hannun shi sai ya koma ya ɗoki wuta sai sa a baki shine asalin gura-gurakin musa alisana mai wannan tambaya inda ya yi farkon yadda muka shi da karatunmu cewa irin waɗannan kisoshi dama muni alkawarin irin wani labaru ne wanda nasin ƙura'an bai kawo ba manzan rama annabi sallallahu bai faɗa ba ba su da jigo ne shi yasa muka ce za mu kokarin wadatuwa wannan darasi namu da wani usulubi ne daban wanda ya kebance ma irin wancan labarai na isra'ila suka yawa wani ba ma gane gaskiyarsu da karyarsu sai muka ce za mu wadatu abinda ya zo a nassun qur'ani sai kuwa abinda sunna ta tabbatar da shi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kiran wani labaru ne ire-iren suna da yawa ma ba mu kawo ba kun ba ma kawo su amma me da an sha an koshi da an san su kowa san su yawancan muna so ne mu na alqur'ani eh kisa musa alaihi salam yanda ta zo a cikin alqur'ani ina fata a gane darasin kenan wancan isoshi na isra'iliya yare-yare da dai mun kokarin barin su ne bacin kokarin insha Allah kenan yanzu dai a abinda muka karanta sati da ya gabata darasin mu yayi tarkizi kan suratul qasas da taha amma a yau insha Allah zai zamanto za mu koma can har yanzu muna cikin dajin sina wurin tuwa ba mu huto ba daga wannan dajin balle mu zo hada fir'aun ma insha Allah a yau za mu huto za mu inda abin da ya wakana a wannan dus a wannan daji kungurumin daji Musa alaihi salam tsakanin shi da Allah subhanahu wataala amma kare kuma sai mu zo hada fir'aun insha Allah wannan kin yau darsin zai tarkizi tsakanin suratul taha da suratul shu'ara insha Allah tsakanin shu'ara da taha anan zamu je mu zo kan kissa insha Allah sai abin da bukata ta kama muna iya zuwa wuri daban insha Allah kenan an kun rike a darasin mu na sati da ya gabata karshen karatun mu mun zo karshen addu'a da annabi Musa alaihi salam yayi ta neman a ba shi ɗan uwan shi ya zamanto waziri mai kama mace dai bayan duk wannan bayanan mun zo ƙarshen na an baka tambayanka abinda ka roƙa an baka insha Allah yanzu kenan yanzu za mu dasa wannan wuri inda Allah subhanahu wata'ala ke ma Musa alaihi salam yake tuna mai domin Musa yanzu wannan aiki da aka bashi na tunkarar fir'auna ga alaƙa shi da fir'auna ko alaƙar banu isra'ila da fir'auna kuma shi dama mai laifi yanzu kuma an ce tunkari fir'auna da saƙo daga allah subhanahu wataala wannan ya tada ma'anar musa hankali to shi ne a nan inda za mu tashi sha allahu inda allah subhanahu wataala ke tunatarwa musa yana mai rafel iya tuna mai wa musa ka tuna halinka ولقد مننا عليك مرة أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني نعم ينظر آه kenan Allah subhanahu wata'ala yana tuna ma Musa alayhi salam irin abin da ya wakana in yanzu kana tsoro bayan ka girma an ce ka tunkari fir'auna kana tsoro ka tuna baya wala kada mananna alayka marratan ukhra Allah ta haƙiƙa mun ma wata baiwa kahin wannan ta sako ta manzanci kahin yanzu Allah ya maka wata baiwa kana cikin wani hali mahi rauni kana cikin zanen goyo kana jariri a lokacin da fir'auna ke kashe mutane wanda baka da wata damar komai ma baka san ma duniyar take ciki da Allah ya tuna mai wannan abin idza auhayna ila ummika ma yuha lokacin da muka ma babarka wahayin irin wahayin da aka mata mai muhimmanci na anqizfi fi tabut faƙazifi filiyam an mata umarni na ta sa ka kana zanen goyo aka ce ta sa ka cikin akwati kuma ta ɗauki akwatin ta sa cikin ruwa in kana ga haɗari ke cikin zugo ka tuna haɗarin da ka shiga amma aka kare ka aka sa ka akwati aka jewa akwatin a cikin ruwa ya ce falurkin yin bisahil wannan akwatin da aka jewa ka Allah ba kaddara zai zo tekun ko ruwan zai je shi bakin gaba kuma wali ya'khudhu aduwwi wa aduwwullah wannan ruwan wannan akwatin naka makiyin wanda yake neman ka wanda yake neman ya kashe kan wanda yasa aka sa ka akwatin dan a boye ka shi zai doke ka makiyin ka makiyina wannan ka tuna abin da aka maka makiyin da yake bala'i akan ya kashe ɗaya mutane ya kashe ɗaya mutane dubunnai ya kashe su dubunnai amma shi abinda yake neman gashi a hannun shi ya ce wa alakaito alaika mahabbatan minni a wannan hali sai Allah ya cusa wa duk wanda ya ga Musa dole ya so shi ba zai iya mai wata illa ba ya ce wadda tusana ala ain na maka haka don ka tashi a tarbiyyance ka akan ganina akan idona Allah zan kariya a wancan zamani yace istamshi ukhtuka istamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfulu فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا
Allah ke tunatar mai iz tamshi ukhtuk fataqul hal adullukum ala man yakfulu lokacin da Allah ya hana ka kama dukkan nonon wata mata wanda Allah ya ba baka alƙawalin zai maido mata danta lokacin da yace lokacin da ƴar uwarka take yawo a gari ta je inda kake take gaya wa masu neman maka mai rauno hal adullukum ala man yakfulu kuna so in gwada muku wanda zai muku renan wannan yaro kuna nema wanda a wannan hali Allah ya ce faraja'anaka ila ummik kai ta qaru aynuha wala tahzan Allah ya yi haka yace ya maida ka zuwa ga babarka ma'aikiyarka alƙawari da ya mata na cewa zai maido mata Allah ya maida ta ya maida ka zuwa babarka dan kadda bakin ciki Allah na iya barin ka a wannan hannun kai da wani lokaci bata kanka ma amma dan a doke mata bakin cikin da da uwa sai Allah ya maida ka da wuri dan kanta ya bakin ciki kuma bayan wannan ka tuna wa qatalta nafsan fa najaynaka min al-gham wa fatannaka futuna kuma ka tuna ai can da bayan yanzu ka girma ga halin kana yaro kariya da aka maka ba kashe ka ba ka wuto ka girma bayan ka girma ai ka yi kisa a cikin daular fir'auna ka kashe baki bude wanda a wannan hali Allah ce muka tsiratar da kai daga bakin ciki da ka shiga a garin garin a kasar Masar ka shiga damuwa kana taya cikin halin tsoro Allah ce muka tsiratar da kai daga hannun fir'auna yace wa fatannaka fituna mun ma jarrabawa da yawa Musa yace kuma ka tuna فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى bayan ka tsere daga hannun fir'auna falabista fi ahli madayan falabista fi ahli madayan ka zamana falabista fi ahli madayan ka zamana wasu shekaru ka jima bayan ka tsere ka zamana a ƙasar a garin madayan ka yi 'yan shekaru kuma sun majita ala ƙadarin ya musa bayan ka shekarunka na madayana kuma zuga shi ka zo wannan wurin akan wata ƙaddarawa da Allah daidai da saƙona ka tsare zaman gudun hijira gidan gidan shu'aib kuma ka ta dace lokacin aiko ka ne yayi eh ka zo akan daidai tayyaka ta zo akan daidai wastana'atuka li nafsi Allah ce dama Musa na zaɓe ka dan aiki na daman zaɓar ka na yi dan wannan aiki na wa haka nan kakka damu اذهب أنت وأخوك اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى نعم ينزو موسى عليه السلام bayan Allah ya kwantar mai da hankali kai ya damu an tunatar mai yadda aka tsirata da shi har ya kawo wannan halin da haka yanzu izhab anta wa huka bi ayati yanzu maza ka kama hanya abin da kake gudu shi za ka yi yanzu ka kama hanya ka tahi da kai da ɗan uwanka ku tahi da ayoyina amma aka fi sanatarwa wala tan ya fi zikiri kadda ku yi sakaki kan ku yi rauni cikin ambatona don shi ne cewa cikin kullum cikin gwagwarmaya hatta cikin jihadi ambatan Allah zikiri na ƙarawa mummuni ƙarfin gwiwa aka ce kan ku yi sakaki kan ambatona dan wa ambatan Allah iya daga cikin asbabun nasara a cikin wannan hali yan wake magana muhimmancin ambatan Allah cikin jihadin kanshi muhimmancin ambatan Allah kan ku yi sakaki kan ku yi rauni cikin ambatona da haka izhaba ila fir'auna innahu taga maza Musa da Haruna kenan ku tafi zuwa ga fir'auna fir'auna yayi shishigi yan wa akwai shigin da ya kai ka ce ana rabbukumul a'ala ma alimta lakum min ilahin ghairi abu ya kai iyaka ya kai plafon ya kai karshe kai bawa mai kashi da wutsari ciki cike da kashi a yanzu ma waka kace kai ne ubangiji wa kuma ubangiji ma wa kai ne a'ala wannan ya ji da sama akwai rumar ba to zan ma akwai shi ne babba kana haka nan kai gaye ya yi shi ciki innahu duk da haka Allah ta faƙula lahu ƙaunar layinan la'allahu ya tabakar au ya kasha ku ta yi amma aka ce in kun je kuma ya magana magana mai tafshi aka ta Allah hakim wa Allah ke magana za a yi magana mai tsaurin kai a gare shi amma ce a mai magana tattafsa aka ce idan Allah na magana ga fajiri mai fajirci gano magana to ina ga wanda yake kun bawa mai rauni wanda da kai haka ba wani ne yake ma kusan tsaurin kan hajjaji wani ya zo ya mi wa'azi zahi yace kai kana mun haka yace an aiko wanda ya hika zuwa wajen wanda ya hini annan ce ko amma aka ce mishi kuma ko da lailan aka ce mai magana mai taushi kaza kana mun zahin kai kana mun magana zahi wannan hajjaji kenan wani shi aka ta usulumin kenan me yan uwa asalin da'awa ko kira ana yi na ai da fatar mutum ya zo ya gane gaskiya ya bi gaskiya shi ne asalin nasiha ba ku ba kun dan iya kurin tura ka wuta kurin na gama da kai na gama ne a kwata ce ake na mutum ana bukata ne a mai hanyar da kai samu wata dama ta cewa bai ji ba ko a mai kaza a mai magana tattabsa ya ce a mai haka don ya wa'aztu ko ji tsoron Allah yanzu musa alisalam ya yi da wannan magana amma duk da haka matsayin shi ɗan adam yake su ce ƙala rabbana inna na khafu ƙala rabbana inna na na khafu an ya furuta alaina au an ya قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى يا الله abin da muke gurma gudu mun je mun wadi amma muna gudun tsoron fajircin fir'auna muna zuwa yayi gaugawar ta'addanci ya ƙetare gona da iri yake cewa kayan ya ji mai muke nihi ya ji bayanin ya gaugawa ma'ana neman gama da mu haka muke tsoro abin ya wakana ba zuwan ba za mu ji amma kayan mu ya yi gaugawar hukunci kan ma'ana gama da mu akan haka muke tsoro Allah ce kala la ta kafa wannan magana ta jin tsoron ifra'i kanku ya gama da ku kan ku ji tsoron komi la ta kafa innani ma'akuma asma wa ara Allah ce ina tare da kuma ina ji ina gani horon me ya Allah ce ina ji da gani kun fatiyahu fatiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani isra'ila wa la tu'adhibhum na'am قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى
الله تفأتيه كل موسى كتهي duka manta da komi ku tahi faƙula inna rasula rabbi ku gaya mai cewa mucin waɗannan manzanni ne ma'aikata 'yan aike ne na ubangijinka rasula rabbi kenan kai ma kana da ubangiji don haka sa'azir ma'ana bani isra'il wala tu'azibu magana kuma ta bani isra'il yanzu bayan kiran shi zuwa kaɗaita Allah bautar Allah kuma azaba da yake ma banu Isra'il Allah ce ka ba mu su mu ɗauke su mu koma da su can hasan ƙasar su fa aka mana banu Isra'il wala tu azibum kar ka musu azaba kuma wannan abin da muke gaya maka wa kad ji'inaka bi ayati min rabbi mun zo maka da aya mun zo maka da aya daga wajen ubangijinka ba haka muka zo ba da hujja wadda ke tabbatar da cewa daga wajen ubangijinka muke kun wassalamu ala man ittaba'al huda amincin Allah ya tabbata ga duk wanda ya bi shari'a haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai zama kare hudaybiya haka ya rika yin takarda ga sarakunan duniya asalim tasalim sai Muhammad Rasulullah bin Abdullah Muhammad bin Abdullah Rasulullah zo kashe yace wannan kaya ka salamu alaikum tana huda karshe sai wa salamu alaikum taba huda nan haka yake dan bai musulunta wallahi sallama ba amma sallama amincin Allah ga duk wanda ya bi shari'a yanzu haka aka ba su umarni haka za ku je haka za ku gaya mishi yanzu al'amarin gasa na yanzu mun kare maganar daji ga kana yanzu Allah ya ɗauke mana dogon tahiya an gada ta kisal kamar ga kana yanzu a fadar fir'auna duk ka tsallake duk wani kairi da wahala da a samu shiga wannan fada yanzu ga sunan a gaban fir'auna إنا قد أوحي إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى نعم ينزو سنتي مشي إنا قد أوحي إلينا وانا أبدا مشي قايا مكها tabbas mu an yi wahayi zuwa gare mu kin Allah ya yi wahayi zuwa gare mu anna al'azaba ala man kazzaba wa tawalla wannan kira da muke yi azabar Allah ta tabbata ga duk wanda ya karyata maganar Allah ya bada baya azabar Allah ta tabbata gare shi yanzu jin haka Musa Fir'aun iya jin kalmar min rabbik rasula rabbik shi ne yake da musu tambaya faman rabu kuma ya musa shi ya ji wani kalma sabuwa kama abu da kishin sabo musa faman rabu kuma ya musa wai musa waye wani shi ku waye ya kuma ubangijin shi ne bisan ko bane shi za a ce wani ubangiji wai ya ko su gashi har da azaba har da barazana ta azaba eh har da azaba barazana ta azaba shi za ka yi haka nan qala faman rabbukuma ya musa musa waye wai ubangijin ku shi zani ma waye ubangijin ku musa sai musa ya ce ƙal rabbuna allazi a ata kulle shan halka hutun mahada ubangijin da muke kira ganshi shi ne ubangijin da ya ba kowace halitta shi ya yi ta kuma shi yadda ita da yanin tsarin rayuwar ta yake kowace mutum jinshin ta daban tsarin rayuwar shi daban ɗan roka a daban kowace dabba tsarin ta daban kowace daban wannan tsarin ubangijin shi ne mai wannan tsarin shi ba kowace halitta halitta ta ya shiryar da ita a tsarin da yake so duk wannan aikin babu ɗaya na fir'aun ba abin da fir'aun ke yanzu fir'aun neman ya kawo wata magana don ya gajartar da abin ya yi wasa da hankalin mutane kan ma a yi nisa فما بال قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى
نعم ينزو موسى عليه السلام فرعون يكي وموسى تنبيا تيوا فمن ربكما يا موسى واي أبنجيجنكم آه تنبيا تكي مي فما بالكم الأولى فما بالكم الأولى موسى واي كاكا مغنى سابوا وانا أبنجيجي دبان دكاكي دشي to ai fama balul qurunul ula menene matsayin uwayenmu na farko in ka ce abin da muke kai tsanna ce ba daidai ba ne ba to meye asalin ina ne makomar karnin farko ma'anar uwayenmu da kakanninmu da suka wuce akan wannan abin da muke rayuwa yau ka zo ka ce kafirci ne shirka ce to su meye matsayin su ma kahuran ne yan wuta ne kamar da a yanzu no a haka ji wani ruwa an kawo mutane wa'azi kaza ba kyau kaza ka ce a yanzu malam wane malam wane shehu wane duk da suke wannan abin kenan su ma kenan ba ta tura ɗan wuta ne haka suke nafsu shi da ka kama kace ba kyau kaza sai ta an bato maka cikin kakannu wanda irin wannan hanya suka yi ya kama to yanzu malam wane malam wuta ne to ɗan suka ma haka haka ce kullum mutane idan ka kiraye mutum zuwa ga tauhidi kada ya ta'alla da biyayya ga manzan da Allah ya aiko ya kai maka gargajiya uwa ya ga malam wane ma malam wane malam wane shehu wane sai ka ba shi amsa irin wanda Musa ya ba Fir'aun dan Fir'aun da yawa Musa wannan tambaya fa ma bal qurun ula qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadullu rabbi wa la yansa eh maganar wa'annan uwa da kakanu malam malam wane wannan ilimin makomarsu iya ga ubangiji Allah ya san makomarsu yanzu ba su muke ba da ku muke wannan magana ba ita muke ciki yanzu ba uwar da kanu Allah ya san makomarsu ya san me hujjarsu da gaskiya ba aina take wannan lamari ba namu bane mun yanzu ake so kai me matsayinka kai me kake kai shi ka gyara dan me matsalai sun san idan ka ce a shi ma shirki ne ko kafir ne ya tukun shi ya kawo ta kakan gawa ne ya kawo ta da malam wani kada ya wasa da hankalin mutane ka a shurare ka don ka tura wasu wuta to shi ne hikimar wannan in ko a yanzu magana yanzu in kullum muna muna kiran da'awa da mutane suke rayuwa a yau Allah san uzurin yan harko me uzurin su me dalilin su Allah sani kai yanzu ana magana ka san me uzurin yan wasu yan wannan a cikin uwaye masu marai a yau nawa suke hanyoyi na ɗariku da yawa in ka bincike su ba su san komai ba kun suna su yi azkarakinsu ba su san ba ababe da yawa suke ciki marasa kyau wannan wasu kira yawa a zai zuna da kiran kullum ana magana kakka ɗauko uwaye da kakannu a in magana ku na yanzu ake magana ku gyara eh musa mu fir'auna ya so sai cikin daji shi ma ya fanta shi ya tamshi a wannan magana ilimin uwaye da kakannu iya wajen ubangiji fi kitab kuma komun su iya nan a rubuce a wani littafi na musamman shi da mafus kuma shi ubangiji la yadullu rabbi wala sa ubangiji wa bai jahilta wani abu ba abinda Allah bai sani ba kuma baya mantuwan abin da ya sani ba abin da bai sani ba kuma baya mancewa ki me matsala me matsala mutuwa da kakannu da ku ake a yanzu yanzu musa alaihissalam sai ci gaba da ba fir'aun matsayin ku siffar wannan ubangijin da ya aiko shi fir'aun ne sani su ma yan wada su sani ga matsalar allazi ja'ala lakum allazi ja'ala lakum al-ardha mahdan wa salaka lakum fiha subula وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى نعم كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى نعم أنا سيد ya ci gaba da bashi matsayin wannan ubangijin siffar shi allazi ja'alakum al-arda mahadan wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas sama'i ma'a fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta sai dai kana suffa hudu aiki hudu wanda ba wanda fir'auna ke yi ita ubangijin da nake kira da ya aiko ni shine wanda allazi ja'ala lakum al-arda mahada shine sanya muku kasa ga tana a shimhude sai ka sheka da gudu ga tana ashin wuɗe wasa laka lakum fiha subula yi muku hanyoyi bi zuwa nan na ganin zuwa nan a cikin ƙasa kuma shine wa anzala minas sama'i ma'a shi dai wannan ubangijin shine mai hikimar sabkar da ruwa daga sama kuma ƙasa fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta kuma da ruwan da sabkar daga sama yace muka tsoro muku Allah ke tsoro da nau'i na tsoro iri-iri daban-daban ma'aurata duk wannan abin da aka yi ba mai cin amfanin shi sai ku kulu war'au an'amakum ku za ku ci ku yi kiwon dabbobinku da ciyawa ku ci tsaba ku ci abinci kuma ku yi kiwon dabbobin ku ci kanku inna fi zalika la'ayatin ululuha lalle a cikin wannan al'amari akwai ayoyi amma ga waga mai hankali shi ki gano aya da girman Allah mai wannan ikon ya huci a gama shi da wani sai ke ƙara musunatarwa cewa game da matsayinka na ɗan adam bawa yace minha khalaqnakum minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra wannan matsayin dan adam ne da yake ji bunƙasa da mulki da daula da kaza da kaza kai dai dan adam kana rayuwa a saman kasa Allah ce minha khalaqnakum wannan kasa daga ita Allah ya halicce ku mutane kowa asalin babanmu adam da kasa ne ya ce wa fi hannu idukun kuma wannan ƙasa ita ce idan lokaci ya yi na tashin in lokacin adadin kowa yi cikin ƙasa za mu maida ko abin ne amma za ka gano asalin mutum daga ƙasa mutum dubu nawa aka binne a garin in kana so ka je wani wuri ka yi rami he ka yi rami nawa wadda ba sabon abari ba ka shi ɗaya za ka rasa ƙasa ta game da yalwata da na gama ƙasa ce saka ya zama he ma ka kafin ne amma he ma ka tsara da ba ma wani ramu he ka tsara ƙasa ta tsade da yalwata kowa daga nan ne ƙashi ne ƙasa ce asalin ƙashi ya gamu ƙasa ta gama yalwata ya ce da ƙasa muka halice ku ciki za mu mai da ku wa min hannu kurjukum taratan ukhra kuma in lokaci yayi na kiyama daga ƙasar Allah zai huddo ku inda ƙasa ana tsoro ya hutarwa haka Allah zai ruwa na musamman kamar da ta cikin ruwa ta tabbatata Allah zai ruwa na musamman a cikin ƙasa kuma ta tsoro da dukkan abin da aka aka binne a cikin ta duk wasu gaba daya wannan iko iya cikin ikon Allah da haka nan dai Allah ke cewa wala qad arainahu ayatina ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى
الله يقول ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى كذلك يقول آية دي أكاوى متن آية دليل da zai tabbatar da gaskiyar wannan mutumin daga Allah ke kowace aya an zo masa fir'auna da ita ya ƙaryata ya ba ya ƙi imani game da kira da aka mishi in wakan wannan fir'aun wani wuri allah iya gama cikin namar a lokacin da ya ga wannan ayoyi allah tabbatar da wannan ayoyi mu yayi falamma ja'atum ayatuna mubsiratan قالوا هذا سر مبين جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين نعم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين Allah ce falamma ja'atun ayatuna musira lokacin da ayoyinmu suka zo ma fir'auna da jama'a shi ayoyi ne duk mai gani ya lura ya isa ya lura kana da tsara wata kai imanin ba su gano ba ayaci Allah ce waje hadubiya wata karda anfusuhum zulman uluwa ayoyin sun kiya sun kiya da abaka sun ki imani amma Allah ce wasta karda anfusuhum amma sun iya a baki sun gina ƙauya amma na ce a ransu a cikin zuciyarsu sun yi kini ayoyi da ubangiji amma kurin zulman uluwa kurin dan zalunci da girman kai ya za su su cikin bayansu wasu ce gallazawa suke bauta ma a ce wai ya zo shine shugaba jagora haba kurin wannan shine wannan abin shine akan wannan ta isra'i Allah ta ga mana lokacin da suke fafatawa fir'aun ya zargi Musa cewa Musa ma iya matsayi ko matsayi ne yake tuhum Musa Allah ka cewa idja'an fadar bani Isra'il فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم إذ جاء آيات بينات ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا نعم قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا
Eh, nan Allah subhanahu wa ta'ala na gaya mana tsaurin kan fir'aun ba bai gano bane kullu shekan takaci Allah ce wala kad ataina Musa tisa ayatin bayyinat mun ba Musa wasu ayoyi tara ayoyi tara ana kawo irin sanda da hannu da yake dagawa yayi haske irin su wannan da aka musu jarrabawa da kwalkwata kun tabuwaye su daga banka da Musa ya adda a doke ta da magana kwadina suka buwaye su ake mutuwa da warin kwadina da magana ruwa da ya ci gari duka da wani abubuwan na ayoyi na maganan fara da irin aya da aka bashi ya buga dutsi dutsi ma'ana ya hudu da ruwa kan wani ayoyin da akwai sabanin kan hadda dai aya tara amma dai suna cikin ayoyin da na ko na sun Qur'ani ya kawo ace mun ba Musa da wasu ayoyi bayyanannu wanda suke tabbatar da wannan manzo ne na Allah amma a wannan hali Allah ce fasal bani Isra'il ka tambayi bani Isra'il idza ja'ahum lokacin da Musa ya zo da wa'annan ayoyi ya buga ma Fir'aun amma fa qala lahu Fir'aun ya Musa inni la azunuka masbura Fir'aun he yake ce Musa Musa ba duka ayoyin ni wa Musa ina ga cewa kurin kai matsayi ne ko ko a kai ma an matsayi mana ba ka da hankali ne ba hankalin baka kake ba a ganin musa ya bigi musa da an mai tsahi ne ba shi da hankali musa kai tsaye bai mai amsa ba amma cikin magana musa ya mai da sai musa ke cewa qala laqad alimta ma anzala haula illa rabbu samawati wal ardi basair wa inni la azunnuka ya fir'aunu masabura musa ke ce fir'aun laƙada alimta lalle hakika ka san sarai wa'annan ayoyi ka tabbatar daga ubangijin sammai da ƙasa suke abu ne karara ba wani ba wani tawili ka tabbatar da cewa wa'annan ayoyi daga wajen ubangiji suke yace wa inni la azunnuka ya fir'aun masahura ma fir'aun naga kai ne cewa la'antacce ne ko ruwaya ibn kasuwa sai ma'ana musamman ma'ana halakake ne ɗin ne kai dai ina ga musabu ya doka halakake ko da albace kai dai ina ina ga cewa kai dai kurin halakake ne sai ba duwa an mai tsayin musa bai da karshen bayani kai dai ina ga cewa kurin mana halakake wanda ba shi da rabon shari'a dan wannan shi ne kenan cewa fir'aun ya ga hujja ya tabbatar da hujja ce ba dan bai gani ba kurin tsaurin kai ne girman kai ne kurin dan haka yanzu yan uwa anan har yanzu ba mu ji ba irin bayani da ya biyo ba domin sa da salam ai mun san abin da ya hudu shi ko daga masar yanzu ga mu a gidan fir'aun a hadar fir'aun babu wannan magana ina tsohon magana ina maganar ayar da aka yi magana ya gani ina suke can cikin shu'ara Allah mutum fa'atiya إلى فرعون
فأتيا فرعون فرعون فقولا- فقولا, إنا رسول ربك إنا فأرسل رسول رب معنا العالمين فأتيا فرعون فقولا
إنا رسول رب العالمين.
موسى رسول رب أن أرسل- أن أرسل العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين نعم وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين نعم.
قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين yanzu a nan za mu ga lokacin da Fir- musa ya zo mu fir'aun bayan umarnin allah fa'atiya fir'aun faƙula inna da su rabbil alamin ku je ga fir'aun ku gaya mai cewa ku manzanni ne na ubangijin halittu gaba ɗaya daga cikin aikinku an arsil ma'ana bani isra'il ka saki banu isra'ila tare da mu shi ne musa fir'aun na diba musa sai ɗauko tsohuwar magana ƙala alam na rabbika fina walida walabinta fina min umurka sini a yanzu musa yanzu kai ne ba nan ba kai ba ne ba nan muka rene ka kai ne ba mun muka rene ka alam na rabbika fina ba a cikinmu ba ka tashi muka rene ka iya mai buri yanzu iya mai burin shi ya ci mai tarbiyya shi ya ciyar da shi ya sha ya mai gatanci iya ka gatanci kai ne wa nan ka zo ka zamana mu muka muka tarbiyyance ka wala bisu fi nan muka tarbiyyance kuma ka zamana shekaru masu yawa a cikin mu kana cin arzikin mu kuma bayan ka ci ka zamana cikin mu ka ci moriyar mu wa fa'alta fa'alata kallati fa'alata wa anta min al-kafirin kuma ka zo kai wannan aika aika bayan ka zo mun rene ka ka girma bayan ka girma ka zo kai ka zama na tsawon shekaru kana cin moriyar mu kuma daga baya ka zo kai wannan aika aikan taka kana matsayin buturu nan an tafi kafirin in ma ana fasara cewa kana ka zo daga ciki kana daga cikin masu butulce ma ni'imar mu dan kusa ya dauka butulcewa ko ko a kana daga cikin masu inkarin bau ma'ana bautar da muke yi kana iya wasu inkarin batun fir'aun kenan da fir'aun iya mai gori game da abin da ya wakana baya kai ne wa ana ga abin da muka maka cikin muka tace kaci kaci kai girma kai mana banna ta kisa an sa bashi azau ga mana babu nan aikin da kai wannan wannan aika aika da kai kira wannan da kowa ya sani wannan aika aika da Musa kowa ya sani a garin ba ta bukatar dogon bayani wannan aika aika da kai da wajen mun abin ne ba ma a aika aika da kai Musa bai ga dama qal fa'altuha idan wani min dalil sai ce eh wannan abin da ka wadi nayi ne a lokacin da ba ni shari'a ba ni da shari'a eh ba ku bin mana wani wani gangan yace fa farartu minkum lamma khiftukum kuma eh nayi barangan ba nayi kun ba shari'a gare ni amma sai na gudu da na ji tsoron kisan ku shine na gudu bayan na gudu fawahaba li rabbi hukuma waj'alni minal mursalin ba wata da ubangiji na gudu cikin gudun na yanzu sai ubangiji na yi mun kyauta ina cikin gudun hijira sai ubangiji ya mun kyauta babba ta annabta ko Allah annaba ce waj'alni minal mursalin yasa daga cikin manzannin shi yanzu kenan ga matsayina yanzu kenan yanzu kuma magana da kake ta magana kamun kaza wata ka nema ta tamannu alayya وتلك نعمة تمنها علي عن عبدت بني إسرائيل
yanzu ya ce wannan abin da kake mini na magana gori wata ka nema ta tamannu alayya wannan ni'imar da kake mini gori a kanta kamun kaza ina yaro ka tarbince ni kamun kaza sai wata kima Allah ku diba fir'aun wai shi wannan abin da yake gudu yau yawa kana da kudin shi da karfin shi da komai shi alkashin gatancin shi wannan abin da yake gudu yawa kana yake wannan ni'ima da kake hodi ka mini to an abatta bani isra'ila an haka diba kai kuma zalimcin da kai banna da kai ta bautar da banu isra'il kisa kisa ka kashe iya ka kashe ka basu azaba an gama menene ba basu gamuwa ma abinda ka mun dan kaɗan ne idan aka gama da banna da kama dangina ne ma abin gori ne ka samu haka mun gori kamun kaza ni daya dubu nawa ka kashe banna nawa kai hakinan ba magana go babu magana wurin gori قال فرعون وما رب العالمين قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين na'am yanzu abinda kenan fir'auna bayan jin wannan bayani an maida mai amsa qala fir'auna ma rabbul alamin yace wai wane ne wannan ubangijin halittu da kake faɗi tunan musa da salam zama usulubin da'awa cewa mai wa'azi bai gajiya fatar ka mutum kurin ya gane dai ga maka baka dan ci tsakanin mai wa'azi da wanda ake ma wa'azi kamar likita ne balle likitan mahaukata da mahaukata mahaukaci za ka allura ya maka ce idan mai karama ya bige ka karama wanda ya ma zaki haka za ya karama zaki to kenan haka mai da'awa yake ga wanda yake kira ka ɗauka matsayin kai likita ne na likita kuma na wani wanda yake cikin matsala ba da cikin hankali kana nema ka sa shi hanya ya gano ya samu shirya kenan kakka damu da duk abin da kakka hushi da gaggawa ka wasa yi sai fir'auna da ya ce wa ma rabbul alamin sai Musa ce rabbu samawati wal ard kuma bainahuma in kuntum muqinin ubangijin samai da kace rabbul alamina shine ubangijin samai da kasai kuma da abin da ke tsakanin su kin haka sama da kasa da abin da ke tsakanin su wabi take akwai abin saura nan ka kira ne yace wannan shine amma wace in kuntum muqinin in kana in da har za ku yaqini ku yarda wannan shine ubangijin sammai shine ubangijin talakai gaba daya qala liman hawlahu قال لمن حوله ألا تستمعون قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم.
قال ربكم ورب آبائكم الأولين na'am yanzu Musa alaihi salam bayan ya ga mu fir'aun nan wannan magana ya tambaya waye ubangiji yace mishi ubangijin halittu shine ubangijin samai da kasai in da abin da ke tsakanin su in kana kuna masu yaqini sai fir'aun ya juya qala liman hawlahu ala tastami'un ya juya wai yake wa mutane magana wai ba kwa jin abin da wannan ke faɗi kamar zama kenan muka ji wani wawa misali muka ji wani kusa ba kwa jin abin da yake faɗi ba kwa jin shi Musa dai ya sake cewa qala rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin eh je kadai ubangijinku rikira shine ubangijinku ubangijin uwayenku na harku shine wannan Allah qal inna rasulakum lakum قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لما جنوا كما يرد يتكها وانا منزونا da aka aiko muku gaskiya tabbas kun mahaukaci ne mahaukaci ne bai da hankali wa kuma gaba daya mahaukaci ne da suka ya hauka daki
Ya da aiko shi.
eh ya da aiko shi amma mahaukaci ne kuma ma eh mahaukaci ne wannan kenan Musa dai bai hushi ba Musa mai ce kala rabbu samawa قال رب قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون Musa ce da wannan ubangijin nawa shine ubangijin mahudan rana da mawadan rana da abin da ke tsakanin su can an yi sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su an yi gabas da yamma da abin da ke tsakanin su haka rage yace amma haka za ku gano haka in kuntum taqilun in kuna da hankali za ku gano da haka da hankali idan babu hankali ne to yanzu fir'auna abin ya mai ciwo قال لئن اتخذت إلها قال غيري لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين yanzu kenan fir'aun abin ya mai zargin su zai rike matakin su qal la in takhasta ilahan ghayri in kuwa har ka kuskura ka kawo ubangiji da bayan zai Musa bayan ya kawo wannan sunan Allah ne ya kawo wannan sufofi na ubangiji wadannan sufofin daya fir'aun ba shi da ita a wajen da haka yake cewa la in takhasta ilahan ghayri in haka kuskura ka dauki wani abun bauta ba ni ba la ya halaka nan sujudina zan sa ka daga cikin yan kabin rihe ka فمن أين منك موسى يتمي قال أولو جئتك قال أولو جئتك بشيء مبين كما قال قال فأت به إن كنت من الصادقين yanzu fir'auna bayan yawan musa barazanar sa kasu a rige a tsare ya yi musa ke cewa ƙala a walauji duka bi sha'in mu biyu yanzu fir'auna za ka ma na kari ko da na kawo maka wani abu wanda yake bayyananne wanda yake tabbatarwa cewa ni manzan allah ne za ka mu haka musa fir'auna ya ce ta wai abin fa'ati biyu in kuta sarkin me kawo abin da kawo kawo da abin da kunci da kica kawo da ganyen gaskiya ne kawo da gani kenan sai a yanzu ne yanzu Musa zai kawo ayoyin farko ya Allah ya ce fa alqa asahu
فألقى عصاه فإذا هي ثؤبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين na'am yanzu kenan sai yanzu ne kai tsaye Musa kuma wancan ayoyi wanda shi ma a can an mai jarrabawa yace fa alqa asahu Musa kai tsaye yanzu a lokacin nan ne Fir'aun ya nemi aya Musa ya da sanda fa'iza hiyar su'ubanin mubin he ga sanda watan sanda he ga san- macijiya sanda ta koma macijiya babba su'uban ka ce mesa ta koma mesa su'uban ba ta ce hayya ko mi ba an ce magana hayya an yi magana jan an yi magana su'uban duk wannan magana hayya macijiya mana magana jan karamin maciji aikin siffar abin ne wajen girma haka suke su'uban ne maciji ne katu amma kuma iya gaugawa ta karin muciji don tsoron ya yawa ɗan wa'anan cewa wannan aya da musa ya ba da ya ba ikonar fir'auna ta cewa iya sakin sanda hega ta ta koma macijiya su ɗuban mubin mun yi imani duk da cewa mun ce wancan sauran kristoci za a ɗauko fir'auna ya zuba da gudu ya zawo ya wane ne ko mu zama da mutane mun yi imani tun da Musa ma a salam mun ga labari a can cikin daji Musa ya zuba da gudu ya sheka da gudu sai da aka dawo dawo Musa kuma Allah ta gudun da yake yi ma kowaye bai yi eh ko to idan Musa tam ya yi gudu ya sheka da gudu bai waye da kele dawo daga Fir'auna ke mun yi imanin Fir'auna ya zuba da gudu shi ma kora tabbas Fir'auna ya girgiza tabbas eh abu ne dole sai ga sanda ta koma katon maciji a hili mun tabbatar da an sha gudu ko zama madin ba abin da baiwa yanzu bayan an ga sanda matsayin eh, m- wannan ta koma macijiya kuma wannan za a yi dahu kuma hannu sai ya sa hannun shi a cikin wuyan riga ya hudu sai za a yi bai za'ulun nazirin he ga hannu iya haske ga duk mai kallo haske hannu iya walƙiya iya walƙiya ga duk mai gani to wannan yanzu fir'aun ba maganar jayayya kuma a yanzu meme da abin qala liman qala liman hawlahu قال للملأ حوله إن هذا لسحر مبين sahirun alim قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم yuridu an yukhrijakum يريد أن يخرجكم من أرضكم بسهره فماذا تأمرون na'am Allah ce qal zikinan fir'aun bayan ya ga wannan ayoyi qala qala lil mala'i hawlahu sai ga ga manyan fadawa wa suke kewaye da shi inna hadha la sahirun alim kun ga wannan matsahi ne kajiwa kuma ta ali kidan ta fir'auna ya ga ya ga amma baki kwarai ai sun tsayi sai amma ta da sai kuma ali ya mai sheda ke matsahin ma gwani ne abu kina kari eh la sahirun alim kuma ya gano manufar duk alamun annabi Musa ta ga Fir'auna yace yurid an yakhruju min narikum iya nihin ya gudda ku daga ƙasar ku ku bi shi don kun ga abin mamaki ku bi shi ya gudda ku daga ƙasar ku bi sirrihi dalilin tsayi ne tsayi ne yanzu kuma iya nema wasu auna ke neman shawara fafalatun tamurun me yanzu wata shawara kuke bani fafalatun tamurun wata shawara kuke bani mana ya zai da shi sabu kuma neman shawara ya kuma neman shawara ya zai da kusa qalu arji
قالوا أرجه وأخاه قالوا أرجه وأخاه وابعث- وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم yace qalu arji wa akha yanzu abin da za a yi firawun Musa yanzu a dan dakatar da shi da shi dan wannan shi su dan dakata su tsaya su yi jira wa ba'at fil madain hashirin kai kuma yanzu sai ka aika dan dan shela cikin garuruwanka cikin kasarka a yi shi da ko ina ya atuka bi kulli saharin alim ai ta sahara alim ko kai ma a je a kama duk wani kwararre wajen tsari eh sahara a je a kama duk wani kwararre sahara kuma alim eh sahara alim shi ta ta ta ta da sahar ma'alim na kuma sahar akwai mubalaga e ƙwararru masana tsayi a kama su yanzu haka suka mai shawara fajumi a sahara tuni makatin ma'alu فجمع السحرة لميقات يوم معلوم
nan wannan abin da ya- suka nema ya ba suka ba shi shawara na a tara ma ƙwararrun matsawa a kama su kuma ana ta ce fajimar saharatu wa'annan matsafa sun tattaru limikati ma'alum ga rana wani randebu da aka yi sananne can cikin taha Allah ya gaya mana yau wannan an yi mulkin mulkin yau zina ko falanatar ka bisirin mutili Allah ya kwaro cewa da قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى
yanzu nan can tsaha Allah ce lokacin da fir'auna ya yi kirarin tsahi ne aka yi ya wa musa barazanar ce falanati naka bi sihirin musuli za mu zo ma kai ma da tsahi irin naka faj'al baina wa bainaka maw'idan la nukhlifu nan wala anta makanun suwa yanzu musa a dukiran da yau mu da kai a doki rana ta musamman kowa yarda a sa rana wadda za a haɗu ka kawo naka mu kawo namu kuma kana zuwa a- a zo a wuri guda wanda kowa ba kowa zai kana shi yanzu kenan yanzu fir'aun ya neman Musa ya yarda da kirin debu yanzu kenan wannan zama zai tashi zaman an ga aya an kare an kibi amma za a ji a kama tsawa yanzu a ɗauki ran debun da mu da kai gaba ɗaya kowa ya yarda shi yanzu sai ƙarshe dai fir'aun ya nemi shawarar musa musa ya ba da yarda alamun ilku yin muzina randevun da aka baku yanzu a ɗauka yin muzina a kurta ranar sallah da ake da dama an san ranar shi ne ranar wannan izin da suke da kowa zai zo kiran kowane ba ba shi labari ba zai zo ranar da kowa da kowa zai gamu kenan wannan ita ce ranar haɗuwanmu wa an yi shirin nasu duha kuma a hudu kowa da kowa a hudu mutane lokacin wala kenan nan da kowa zai zo ko ba kira yanzu nan bayan wa za a yi yanzu kenan nan ne za a yi na kaci za a yi a ƙuri tsakanin fir'auna da musa a wannan rana ta idin kibutawa a nan za a zo kowa ya kawo nashi a gani a ga mai gaskiya a ga mai karya wanda haka ina ga nan ya kamata mu tsaya don lokacin namu ina ga bai ba mu ah, dama yanzu zai yanzu ne an wanzu mu riki an kare gwada fir'aun aya duk bayan da za a mai ya gano yaƙi ya ci tsahi ne an yarda an ba shi shawara ya kawo masa haƙwararru yanzu sai mu jira insha Allah satin sama maga yaya za a kwashe tsakanin matsawa na fir'auna da Musa alaihi salam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك